بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيوه كان متى hudu ne kenan ga wata ko uku ha hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shine ya dace da talatin ga watan uku shekara ta dubu biyu da tara a lissafin turawa kuma ya dace da darasinmu na ashirin daidai a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wanda satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta ɗari da talatin da hudu tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun ko yau rabbana wa basim to eh shin da karatu ko mu zo nan ba kenan to shi kenan rabbana wa ba'athihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika mun karanta ta ko a za mu tashi aya ta 130 kenan wa man yarghabu an millati ibrahim haka ne na dan kara mana gudu kenan to idan ba ku manta ba a wancan satin mun tsaya ne akan addu'ar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da yake yi dangane da Allah ya turo cikin zuriyarsa wani annabi manzo da zai rinka karantar da mutanensa ayoyin Allah sannan kuma ya rinka karantar da su sunna kuma ya rinka tsarkake su ya yi addu'a wannan addu'ar kuma ta faɗa ga annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi sallama to shine sai Allah ya bada labari kuma yau a aya ta 130 wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiya nafsa muje malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين Allah madaukin sarki yake cewa wa man yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsa ai ba wanda zai kyamaci hanyar annabi Ibrahim addinin annabi Ibrahim ai la yatruku dinahu wa shari'atahu illa man safiha nafsa ai illa man khasira nafsahu ba wanda zai bar addinin annabi Ibrahim da kuma shari'ar annabi Ibrahim sai dai wanda ya zamanto yayi wa kansa hasara mai hasara wanda bai dace da zuwa duniya ba shine zai kyamaci hanyar annabi Ibrahim kada ka manta hanyar annabi Ibrahim din ita ce hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mana a hanya ta musulunci kenan da imani da kaɗai da kaɗai ta Allah tabaraka ta'ala shi shi kaɗai kalmar ragiba a larabci tana zuwa ta yi ta'addi da da an kuma tana yin ta'addi da ila a wa man yarghabu an kaga wato ta yi ta'addi da an kenan kyama wanda ya kyamaci shine ragiba an amma wa man ragiba fi ko wa man ragiba ila ko wa man yarghabu ila so kenan tsammani kwaɗayin abu idan ta yi ta'addi da ila to tana nufin wato kwaɗayi san abu to anan ana nufin ba wanda zai bar annabi addinin annabi ibrahim kuma ya, ya, watsar da shi ya ƙi yi aiki da shi wato in ba wanda yake yayi wa kansa asara ba imamu shaukani ya faɗa cikin fatul qadir yace takadirin aya shine ai wa ma yargabu an millati ibrahima ahadun illa man safiha nafsahu ba wanda zai kyamaci addinin annabi ibrahim shine addinin musulunci sai wanda ya ainihin wato yi wa kansa hasara kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa kalmar as-safaha a larabci ana nufin al-jahlu as-safahatu al-jahala wato wauta kenan al-jahlu wa dha'fu ar-ra'i jahilci ko wauta da raunin wato ra'ayi da fahimta shi yasa ake ce da wato as-safihu al-jahilu wawa a ce da shi jahili ko dolo shi kuma wawa me ake nufi da wawa wanda yake da wato khifatul aqal hankalinsa bai da kyau sosai iya da hankalin amma amma ba sai yake ba yana yin abu na wauta ina fata ana fahimta ko to shine aljahala kenan wa laqad istafainahu fid dunya Allah ce hakika mun zaɓi shi annabi Ibrahim a duniya ai ikhtarnahu fid dunya lalle kam Allah ya zaɓi annabi Ibrahim da Allah ya girmama shi wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma ka sani lalle annabi Ibrahim a lahira yana cikin wato annabawa lamina salihin ai lamina anbiya lalle a lahira yana cikin annabawan Allah fil janna kuma a cikin gidan aljanna wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce akwai takadim da ta'khir a cikin aya din kamar yadda al-Husayn ibn al-Fadl yake cewa takadirin aya shine wato wa laqad safainahu fid dunya wal akhirah mun zaba annabi Ibrahim a duniya da lahira wa innahu lamina salihin lalle kuma shi yana cikin salihai kaga idan ka lura anan cewa yi a a a wa laqad safainahu fid dunya ko mun zabe shi a duniya sai kawo mata magana wa innahu fil akhirah lamina salihin to yanda ma'ana za ta bayyana gare ta sai ka ɗauko wannan al'akhira ɗin ka haɗa ta da duniya walaƙad istafainahu fi duniya wal akhira wa innahu lamina salihin fil akhira kin kaga zai zama cikin salihai ne mun zabe shi a duniya kuma mun zabe shi a lahira kuma yana cikin salihan bayi haka wasu malaman suka faɗa wasu kuma suka ce a haka din ma daidai ne ba wani ba wani iskali ko ma'ana din ta fito kamar yadda ake ake da bukata to shine sai Allah ya ce me
قال له ربه أسلم نعم قال أسلمت لرب العالمين dan wato goyon bayan wannan aya din wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa kaga anan Allah ya nuna ba wanda zai kyamaci addinin annabi ibrahim ba na addinin musulunci sai wanda yake wawa ko wanda ya hasara ko to Allah kuma ya ce ya zabe shi a duniya da lahira yana cikin shirye a wata ayar yace kul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahim hanifa haka yace ko dinan qiyama Allah ya dora shi akan addini tsayayye addini na gaskiya millata ibrahima hanifan wa ma kana min al mushrikin da kuma inda Allah ya umarci manzon Allah thumma auhayna ilayka an ittabi millata ibrahima hanifa muka yi wahayi gare ka ya kai Muhammadu ka ba addinin Annabi Ibrahim ka duba abun mamaki shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi masa wahayi ne ya bi Annabi Ibrahim Allah ya masa wahayi ne ya bi addinin Annabi Ibrahim to kaga anan gurin ana nufin musulunci kenan ba wanda zai wanda duk ya kyamaci musulunci yayi asara duniya da lahira wanda duk ya kuskure ya tashi ba a tutan musulmi ba bai dace ba to yanzu dan Allah me ke jikin kashi balantana a daure shi a bata igiya a daure kashi ko a bata igiya kashi ne kaya guda da mai guda ka daura shi ya za ka daure shi in ka daure shi ba ka bata igiyar ka ba ba wani za ta ma ba to me ke cikin addinin kiristanci me ke cikin yahudanci me ke cikin maguzanci me ke cikin wasu addinai wanda ba musulunci ba har ka ga mutum yana musulmi amma yana jin kaskanci a kansa wai ba zai ma iya bayyana cewa shi musulmi bane ba wallahi fa innal al muslim al haqiqi ya'tazzu bi dinihi aina ma kana musulmi na hakika wato yana ji da addininsa a duk inda ya kasance ko a Najeriya ke ko a Ingila ko a America ko a Spain ko a Greek ko a ina ne duk inda ya je ya ta zubi dini ne yana ji da addininsa rashin ji da addini shike jawo mu watsar da al'adunmu na addini mu ɗauki al'adu na turawa mu watsar da tarbiyyar mu ta addini mu ɗauki tsari na turawa wallahi duk wanda yana cewa man yarga ba an millati Ibrahim ai ba wai kawai ka fito ka ce kai ba musulmi bane ka kyamaci wannan addinin bikamili shine a gudun addinin annabi ibrahim ba a rashin aiki da ta'alimatu addinin islami rashin aiki da karantarwa wato da addinin musulunci ma yayi shi ma wannan duk yana ciki a ga mutum subhanallah a gidansa baya tabbaka addinin Allah bai damu da lura da dokokin Allah ba ba a girmama dokokin Allah iyalinka ba sa sutura in zaka fita mutum zaga ya dauki iyalinsa sun tafi unguwa ko sun tafi a kasuwa ko sun tafi sayayya yarinya budurwa ya sa tana tafiya tsirara wai shi dan boko ne me amfanin wannan wai wai ai suna jin daɗi sun samu kuɗi an ɗauko mota mai tsada yara sun fito yarinya budurwa ta kai munzalin sha'awa ko ɗan kwali ba ta sa ba an sa mata tiket ga alamar fitina duk a jikinta su kuma yayan nasa ga sunan karfi duk an sa musu gajeren wando jins jins wai su turawa ne wai shi dan aqida turawa ne wai dan Allah wannan ba bakin addinin Annabi Ibrahim bane a je a ci abinci a je hotels a je stores stores manya inda ake sayayya masu kudi suna shiga ana alfahari shi ma ba zai tura yayansa ko mutum ya zo da iyalinsa kwata kwata ba za su sa hijabi ba matarka da aka aura matarka halak malak da aka daura muku aure da salatin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ba za ka ba za ka sa ta ta lullube jikinta ba yayin da za ku je wani guri da ita sai ka bar ta tsirara wai kai dan boko ne wai kai kana da akida ta boko boko hauka ne cewa aka idan mutum ya zama dan boko sai ya zama arne to dan me yasa zamu watsar da karantarwar addinin mu mu je mu dauki karantarwar wasu wallahi malam wasu gidajen su akwai abin tausayi a ciki akwai abin tausayi iya abin tausayi Allah ya kiyaye mu Allah ya ce dai Annabi Ibrahim Allah ya zabe shi duniya da lahira wanda yake so Allah ya zabe shi duniya da lahira to shi ma ya ba hanyar Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam إذ قال له ربه أسلم كنا لوكسن دا وبنجدن سيتي دشي أسلم أي استقم على الإسلام واثبت عليه تطيو أكم مسلنشي يا كي إبراهيم كما كتبتا كي ما دان وانا إنا كيران كتطيو أكم مسلنشي كما كتبتا كتطيو أكم الديني كذا كذا بقفا كما كذا كجادة بايا كما أنا سو كتبتا كي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kada ku bari mutuwa ta dace ku ba ce kuna musulmi kuna masu la ilaha illallah yanzu a nan gurin in qala lahu rabbu aslim yayin da ubangiji sai ce da shi aslim ba yana da maka musulunta ba ai da man kana musliman da man musulmi ne shi annabi ibrahim to amma me ake nufi da as- aslim ana nufin ai istaqim wasbut ala dinil islam ka fatsaya ka samu istiqama sannan kuma ka tabbata akan addinin musulunci ya salam ka duba annabi cikin annabawan Allah mai matsayi irin su annabi ibrahim amma Allah yana ce da shi ya rike addinin musulunci da ni da kai da zaidu da amru da fulanun da illanu muna nan muna yi wa addini rikon sakainar kashi ba mu damu da shi ba idan ka gama mun tuntuɓa addini to wani wata matsala ce ta same mu amma rayuwar mu mu yi tunani yaya addini yace mu rayu a a to annabi ibrahim da Allah ya ce da shi aslim qala aslamtu li rabbil alamin annabi ibrahim yake cewa ya Allah na amsa kiranka kuma na miƙa wuyana zuwa ga Ubangijin talikai ai fawwattu amri ila rabbil alamin na miƙa al'amari na gabaki ɗaya zuwa ga Ubangijin talikai Abdullahi dan Abbas ke cewa wa qad haqqaqa zalika haythu lam yasta'in bi ahadin min al mala'ika hina ulqiya fi nar haqiqa ku tabbas annabi Ibrahim ya tabbatar da wannan magana ɗin da Allah ya ce da shi aslim shi kuma ya bada ansa aslamtu li rabbil alamin yayin da aka jefa shi cikin wuta bai nemi taimako ga wani mala'ika ba ma mala'ika ma bai ce taimaka mai ba lokacin da suna murudu aka yi kulle kulle kenan aka jefa shi cikin wannan wuta Allah ya ce da ita kulna ya naru ke wuta kuni kasance bardan sanyi wa salaman mai aminci ala ga Ibrahim annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam aka ce a duniya bai taba jin daɗi a rayuwarsa ba irin lokacin da aka jefa cikin wannan wutan watanni aka ana tara kiraruwa da itatuwan da za a jefa annabi Ibrahim a cikin wutar a kona mace mai ciki sai ta zo ta ce ga itace na na kona Ibrahim ga kuma a wato kasan ɗana na ciki na na kona Ibrahimu rami aka yi ta yi rami mai zurfi fa akan mutum guda ɗaya da suka zo suka ramin suka tura itatuwan suka banka wuta sai kuma suka kasa ɗaukansa su kai shi sashi a wutar saboda idan wuta tana da zafi ba za ka iya tsayawa kusa da ita ba ko to ya za a yi a tura shi a ce zai shiga shi ma ba zai shiga ba bai zai shiga ba to ya za a yi sai wani shaitani a cikin su ya musu ya musu wa'ayi ya ce to ai akwai majaujawa a samu igiya a yi masa majaujawa irin shine ka ɗaura abu a jikin igiya ka wana ka wana ka wana sai ka jefa in ka jefa in ka sake gudu yake kamar dutse to haka aka yi wa annabi ibrahim la ilaha illallah annabin allah ka duba inda aka yi wa annabawan allah a ɗauke shi a sa shi a cikin igiya mai ƙarfi aka samu ƙarfi suka murɗa suka murɗa suka murɗa suka murɗa a lokacin kawai allah yake tunawa saboda ba wanda zai ba shi tsaro ba wanda zai kare shi in ba allah ba kai ma haka ake so idan ka shiga halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka cino da Allah suka jefa shi ya fada yana fada kuma sai ya je ya samu gurin zama mai lafiya Allah ya turo masa mala'ikan duwatsu mala'ikan da ne tare da shi Ibrahim sai ya ce na'am Ibrahim ce na'am Ibrahim ya ce na'am kai ne ya ce eh ni ne ya ce wa ya kubutar da kai daga wannan ya ce Allah da kuka kona ni dan shi wanda kuka ce za ku kona ni ku kashe ni dan shi shi ya kubutar da ni waye wannan yanda yake kusa da kai yace mala'ikan kula da duwar wato ne Allah turo shi ta ni hira yaya kake ji yanzu yace ai ina cikin ni'ima sama da wacce nake ciki da wutan nan bata kona ka bai ce ga ta nan dai a gefe tana ta ci ni dai bata bani ba kaji aqida ko kaji aqida ko daman aqidar ta kai shi ciki tsabar kare aqidan ne ai ba cewa ai watallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا أما فاسألوهم إن كانوا يتقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفلا تاكلون أصبر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تاكلون ba ku da hankali ne qalu a harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin faradu bihi kaidan waja'alnahum al-aktharin qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim akan ka- kare tauhidi da da'awa ta tauhidi aka ɗauke shi aka sashi a cikin wuta yanzu kai kana tsammani idan ka fito aka yi gwagwarmaya da kai don ka kare da'awatu tauhid tafiya ta sunna tatacciyar tafiya ta gaskiya da gaskiya kana tsammanin don wata musiba ta same ka Allah bai zai tsare ka ba kana raba kafa akan wannan? me wani abin jin tsoro me abin ja da baya raunin imani shi ke kawo wannan wallahi duk wanda ya je yana tsoro akan wannan tafiya ya je yana wani ɗarɗar yana wani damuwa ya yi hasara saboda kamata ya ji tsoro ba wai nan wai malam jafar rahimahullahu ta'ala lokacin da aka zo aka harbe shi aka kashe shi wasu fa cewa suke fa cikin musulmi fa ka gani ai ai an ce masa ya daina faɗin gaskiya yanzu a Najeriya wa zai faɗi gaskiya ka ga shi jawo kansa da sauran malaman da suke suna tattaka kafa suna lallabawa ai ka ga shi wallahi malam wani haka yake yake faɗa subhanallah wani ya ce a shi yanzu dai haka ne ma gaskiya dole ya rinka yana duba ana yin ana ana gaskiya lamarin tun da yanzu ya lalace Najeriya ba security wanda a rinka yi ana sara ana duba bakin gatari wai kada a zo a harbe ka a kashe ka a bar maka iyalanka da 'ya'yanka marayu abin nan abin nan kar kar kar baya ta zo ta lalace abin nan ka tafi ba a seti ba ba a sa'a ba wannan wai wasu ne suke faɗin wannan Tab, subhanallah subhanallah subhanallah ai wanda ya faɗi wannan magana wato wato wato iya tsatsa a cikin zuciyarsa ta ƙare yana da buƙatar ya samu kananzir ya zuba zuciyarsa ya wanke tsatsan nan iya da ci kenan da kazanta to ga abin da aka yi wa annabawan Allah ga annabi Yusuf ɗaukar sa aka aka aka ai wannan sarki annabi Yusuf rijiya da aka tura rijiyar aka jefa cikin rijiya ba wai fa sa shi aka yi da igiya aka zananya shi ba a jefa shi aka sake shi yana zuwa Allah da hikima irin tasa sai yasa bai fada cikin ruwan ba a rijiyar akwai kogo kuma a kogon akwai dutse babba falalan dutse ruwa ya dan ja ga dutsen ya fa- ya- ya- ya bayyana sai daram sai ya dara akan dutsen bai fada cikin ruwan ba wani bawan Allah ya zo wucewa ya tarar da ruwa ishi ruwa ya dame shi ya zaran ya guga zai ɗebo ruwa yana zaran ya guga sai ya ja rike guga ita a me ya rike gugan nan ya ja ya ja ya ja ya ja rike ya leƙa sai ga mutum ya ce ya aka yi annabi yusuf shi kaɗan taimaka mun faɗawa ne ya ce gaskiya wannan igiya ba za ta iya jawo ka ba kuma ni ma ba zan iya jan ka ba amma kai haƙuri annabi yusuf ce ce to da me za ka taimaka mu yace shikenan ya ɗebi ruwa ya fito ya fitar bawan Allah yana tafiya gurin sana'a sani yake tsaya sha ruwan sai ya wajabta wa kansa duk lokacin da ya je sana'a ya zo dawa zai siyo abinci ya kawo wannan na rijiyar yace ni dai ba zan iya cire ka ba amma zan iya kawo maka abinci a lokacin da Allah zai kawo wanda za su cire ka da haka idan ya je ya sana'a sai ya dawo zai ɗebi ruwan sha sai ya kulla wannan abincin da ya sayo annabi Yusuf bai fa san waye annabi bai san annabi Yusuf bane bai sani ba kawai da ya dauka wani bawan Allah ne sai ya zaranya sai ya zaranya cikin guga sai annabi Yusuf sai ya dauki abinci sai ya ci ruwa kuma bai da matsala ya zara guga sai ya miƙa hannu ya sha ruwa haka ita zama Allah kuma ya rike ruwan bai hayo ya hayayyaho ya zo ya danne dutsen ba ana nan sai da Allah ya kawo sayyara su ne waɗannan matafiya da suka zo a suna suna suna tafiya karafka fa arsalu walidahum fa adla dalwa ala ya bushra hada gulam suka ziran ya Allah ya sa suka suka fitar da shi yanzu kaga wannan shi ma Allah ya tsare shi ko ko ba ka bane ba to da za ka rinka bin tarihin annabawa kowa ka ji yaya ƙarshen rayuwarsa duk suna karewa ne da ibtila shi kansa manzon Allah namu da Muhammad dan Abdullahi da guba ya mutu guba aka sa masa guba ne i ajalinsa sallallahu alaihi wa sallama dan da ƙarshen rayuwarsa din da zazzabi yayi tsananta gare shi sai ya ce wa na Aisha guban nan da aka bani fa na ce fa bata gushe ba yanzu tana taso mun to ga irin su annabi zakariya wuka aka sa wanka yankan rago ana yana jini yana zuba da irin su annabi yahaya to me zaka ce ta haka duk wanda ya bi wannan hanya dan wanda ya bi wannan hanya dan ta millatu ibrahim to ba lalle bane ba ya mutu akan gadansa akan katifarsa a cikin ba ya ba wata kila a cikin za ka mutu wata kila a cikin gwagwarmaya mafiya ta za su tsare ka su kashe ka su mutar da kai su guna wani kuma wata kila wata kila wata kila abinda kuke mantawa shine ne wato duk mutumin da ya ga ka zo ka tsaya masa a gaba ya yi can ka bayyana ka tona asirinsa ka gaya mutane gaskiya kuma shi jarinsa daman jama'a ya yi can ka ci abin da yake kaza din ma ba hujja ko mutane daman yanzu gaskiya suke nema ya yi sama ka bi shi saman ma ka je ka bugo shi ya tsaya a tsaki ka ce matsa ya bada hanya za a wuce ya yi kaza ka abin nan to me zai yi dole ya bi hanyar da zai ga ya kawar da kai kai ma wannan shine halin da malamai na da'awa al'ulama'ur rabbaniyuna masu da'awa akan tauhidi da kiran mutane zuwa gaskiya shine abin da suke kai shine hadarin rayuwa da suke kai masu mulki suna gaba da su saboda Allah ya kawo mu zamanin da masu mulki suna bakin zalunci cuta ta masifa ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bautar da mutane ake yanda ka san lokacin mulkin mallaka masu sarauta su ma ba basu a baya ba cutar mutane da zalunci babu abin da ya dame su kawai illa su kare rawanin su amma ba wai talaka suke karewa ba rawaninsu shine kawai a gabansu da tsafe-tsafensu da bokancinsu kawai duk abin da ya shafi biki irin nasu shine za ku ga suna kashe kuɗi suna komai amma iya wahala da talakawa suke ba abin da ya dame su yanzu ka shiga garin nan ka ga yadda bayan Allah suke wahala akan ruwan sha ruwan sha ya gagari mutane a Kano a Kano ina ina ina kanawa ruwan sha ya gagari mutane ni dai a gadan kai nake ban sani ba sauran wurare wasu wuraren Allah ya sa suna da shi amma wallahi wasu kun unguwanni ba a cewa kuma yanzu ka irin kurna da rijiyar lemo ina suka mutum wani ya tashi shekara talatin tun da ya tashi bai taba ganin famfo yana karuwa ba a wurin babu yanzu masallacinmu na usman bin affan nan gadon kai muna da rijiya guda uku muna da bohol muna da burtsatse muna da rijiya ta al'ada ta gargajiya amma wallahi muna yin sallah asubahi matan aure suna zuwa suna ɗiban ruwa ana alwala suna zuwa suna ɗiban ruwa yara yan mata buduri su zo da asuba za ga yarinya ta fito ko wanke baki ba ce ba ko sallah ba ce ba dan babu ruwan alwala a gida mai gida zai zo karfe uku da mutuncinsa da darajar sa ga ya goyo jarka saboda kar ya fito yana daukar ruwa a ganshi ya ji ba daɗi karfe uku wallahi ake tashi ana ɗiban ruwa ina ruwan sai mutum ya tashi ya zo a fito wai an zo gidan rediyo wai ana hira wai da waye da waye da waye a banzan bazara a kashe kuɗi a iska a amfani a ƙarya da munafurci kawai akan abin da bai da amfani yanzu gwamnati ba za ta ba mutane ruwan da za su sha ba kuma ina ruwan da aka ce ina biliyoyin kudin da aka ce aka ce za a ba mutane ruwan sha a Kano ina suke ina yan siyasa ina kuke a ina ruwan yake har yanzu kudin ba su yi ma ciwarin ba ne ha ko ƙarya ake yi dama to wai idan ba ma mutane ruwan da za su sha ba ba a ba su magani a asibiti ba ba a ba wa yaran su makaranta karatu karatu na zamani ba kaga me za mu su babu ruwan sha idan ma akwai ruwan bayi da lafiya bayi da kyau ruwan shan duk da ake sha shi ke sababa mutane typhoid suna ta mutuwa saboda ruwan kwatami ake turo wa mutane ya kwatami mana tunda ruwa famfo zai zo maka da itace abin mamaki ka bude famfo ka ga- ka- ka ka bude ka ga- ka ga itace ya faɗo a ciki ko ka ga dinke wallahi billahi malam ko yanzu ina kafin da tabo gida ruwan da ake ɗeba min a famfo ana sawa a a wata koci kasuwar kwantina wallahi robar baka ce amma ta yi jajawar ta canja saboda ruwan ƙasa ne ake zuwa mutane na ce yanzu inda mutum shan wannan ruwan yake ba cikin sa haka zai koɗe ko haka ne mana malam a cikin kunnan wallahi ɗaiɗai ku ne wanda suke shan ruwan famfo kuma duk wanda yake son zaman lafiya ya daina shan ruwan famfo in gaya maka gaskiya don zaka je ka sha cuta ne an ba da kuɗin alimin ɗin an cinye asib din da za a sa a kashe ma ma kwayoyin cutar duk gaba ɗaya an cinye wani shi shi kadai sai ya saci kuɗin da al'umma za su yi wata bakwai suna shan ruwa mai kyau shi shi kadai kawai sai tattare kuɗin ya zuba a banki kawai Wannan wace- wannan wannan wace irin ƙasa ce wannan ba ruwa wutar lantarki ko babu babu shi sai dai unguwannin malau idan ka je unguwannin malau za ka tara guraren gidajen wajen sarakuna za gani na sarawa na sarawa gurin masu kuɗi ba su da matsalar wuta amma unguwannin talakawa wallahi ba su da shi to tana ina wutar babu makarantu kuwa yanzu nan da za a irga mutane goma a cikin ku insha Allah sai an ci za a samu mutum uku waɗanda ƴaƴan suna makaranta ne a makarantar gwamnati haka ne da wahala duk makarantar kuɗi ne galiban sai dai wanda ya zamanto ba yanda zai yi da ya bar ɗan ya zauna wanda ya tura shi makarantar gwamnatin to kujera ma ta zama babu kujerar da yaran za su zauna ma babu alli malami zai zo babu ba ba- ba alli rubuce kai ba ba ba alli ku bacci kawai haka malaman firamare suke gaya wa yara babu karatun kuma ya zama dan wani da wani in jami'a ne ma ba kowa yake shiganta ba yanzu wani fa jami'ar bayero fa sai dai ya ji sunanta Allah shi kam da ita sai dai a lahira in ana shiga jami'a shiga ta fi karfin sa ba zai iya shiga ba babu ilimi babu ya gagara amma ƴaƴansu su duka ba ɗaya masu masu halin duka ƴaƴansu suna waje in ko suna ciki to suna manya-manyan makarantu masu tsada ba lafiya asibiti ba magani idan akwai wani asibitin da yake da magani kyauta da ake rabawa garin a fito a faɗa babu yanzu gado ma idan za ka hau ba sai ka ba da cin hanci wallahi wasu asibitocin gado wallahi sai ka ba da bribe za ka zo da mara lafiya ga gadon kana gani sai a ce an yi bukin ɗinsa wasu matsiyatan ma'aikata suna amfani da wannan daman suna bribe sai sai su sai su hajjizin gadajen duk wanda ya zo sai a ce sai ka dan bada wani abu wani bawan Allah ne shi kuma ya faru mahaifinsa ya zo ba lafiya ga gado da aka je aka duba aka ce wannan an riga an kama ita a kamar ya an kama suka ce ka ga malam ka daina bata lokacin ka ka je ka ga wani da wani kuɗin gana ka bada abin da zaka bada azuwa kwantar a garin na ake wannan akwai shekarar da muka je a ƙarƙashin jam'iyyatul bir muka je ziyara asibitin rana muka tarar da itatuwa ne a irin karfe da ake daura mutum ruwa itatuwa ne da gora kun san gora ko da gora aka rarataya a wasu wuraren shi ake rataya marasa lafiya ake daura musu wannan drip wata din a take ba mu tsaya wani shiga gidan rediyo na yi bayani na ce wannan abin da aka yi ba daidai bane kuma gwamnati ya kamata ta yi abin nan insha Allah washe gari sai gashi kwamishinan ilimi na wannan zamanin na wannan lokacin ya fito ya ce abin da aka faɗa ba haka bane ƙarya ne aka sake turo min a gidan rediyo suka sake dawa lokacin ma Jafar yana nan ne masa waya nace bari in hira da kuma bari in buga malam waya na buga masa nace malam ga abin da na faɗa kuma gashi an sake dawa cewa wai in maimaita rahoton nace ban san kulle kullen mutanen nan ba ko so ake ne magana biyu a ce gashi a hada maganganun yace abin da kai yayi daidai kuma abin da ka faɗa da shi zaka daɗa maimaitawa kar ka ƙara kar ka rage wallahi haka malam ya ga malam Allah ji kan malam malam an yi rashi na zo na fito na maimaita wannan jawabin akai sai daga baya da muka tura aka dan dudduba aka gani kuma aka zo aka yi PPP aka yaɗe yanar aka dan cicire wannan abu aka dan sassa da ko katifa babu wasu wuraren wallahi katifa wallahi akwai yaron da na gani dan jinjiri an kwantar da shi akan katako katako wallahi na yi muku rantsuwa wannan da ido na na gani ko ba dai ba biyu ba wai sai a ce wai a shiru wai ba za a faɗa ba to idan ba ku mana wannan me za ku mana ne amma mu ce na hawa mulki za ga motoci masu tsada ina ta sayan gidaje ana ginawa a hau wannan a gina wannan a hau wannan a gina wannan ai duk abin da za a yi bayan Allah ku sanar suna cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to duk wanda ya tari irin wannan hanya ya ce zai faɗi gaskiya daman shi ma ya shi ya ya san abin da ya tara to su ma annabawan Allah abin da suka gani kenan sun gaya wa mutane gaskiya wasu an kashe su wasu kuma an azabtar da su wasu an wulakantar da su wasu an kaskantar da su wasu an ci mutuncin su babu abin da ba a yi ba da haka mu tsaya akan gaskiya kuma mu yi buri da wannan addinin kuma ana faɗin gaskiya ka daina tunanin wai wai wai kai kai dan wani ne kana tare da wani saboda gwamnatin wani suna tare kai kuna dan cin wani abu wallahi wallahi wallahi ba ma magana akan wai wata wai wai jam'iyya ko siyasa Allah kada Allah ya kawo lokacin da ni dai ina magana anan da zan wayi gari wai ina goyon bayan wani wai dan wata jam'iyya bata ita ba me aka yi ta da ita da kashi duk dai ba ta da wani amfani ne a guri na abin da na sani zan duba na ga gaskiya kawai in faɗa kowaye ne kuma zan faɗa ba da jam'iyya kuma ba na yi kuma ba zan taɓa yi ba yawwa seti ɗaya ne kawai magana guda ɗaya ballantana ma ka ce ko ana side na kaza ne ko na makamancin wannan amma wallahi wannan al'umma tana da buƙatar a taimaka mata iya taimakawa tana da buƙatar a agaza mata iya agazawa addinin babu zaf ya yi rauni addinin kansa ya gagari mutane ballantana luxury na rayuwar duniya da zai yi ba haka mutane suke ta mutuwa cikin wahala cikin yunwa cikin talauci rashin aiki rashin sana'a aiki na gwamnati kana nema sai ka je kai interview a ce lalle kai a ci sai wanda ya ma interview ya kira ka ce magana gaskiya zan ga maka ka bata kanka lokaci ba za mu baka wannan ofa din ba sai ka bamu naira dubu saba'in in kana so bismillah gobe ma ka zo karbe ta ga ta nan a cikin lokata ya jawo ya nuna maka yace amma wallahi idan baka bayar ba zan canja sunan nan nakan dora wani kuma ana yi a nan gurin in akwai wasu waɗanda aka yi musu za su iya kafa shaida da yawa yana faruwa jami'a za ka zo kana neman admission sai ka zo ka cancanta sai dai a je a bi hanya sai ka dan ba da wani abu wasu sai sun zo ce sai an ba su wani abu saboda corruption ya yi yawa ƙasa ta lalace azzalumai sun rike abubuwa an hana gaskiya tafiya قال أسلمت لرب العالمين النبي إبراهيم يتي نامي قوية قال الله مدعو كنسر كي أبنجي kai. sai ya ce me
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub annabi ibrahim yayi wasiya biha da wannan hanya ta addinin musulunci kalmar la ilaha illallah yayi wa ƴaƴansa wasiya da wannan wa yaqub haka shi ma annabi yaqub alaihi salam yayi wasiya ga ƴaƴansa akan wannan hanya din dai ta musulunci da kai kake gudunta kalmar wasa a nan gurin kaga ta zo ne da shadda ko wa wasa mushaddadan ana nufin wasiya ne takan zo wa wasa takan zo kuma wa wasiya kamar anzala nazala ne kun gani anzala nazala annabi ibrahim ya yi wasiya wa 'ya'yan shi sannan annabi yaqub shi ma ya yi wasiya wa 'ya'yansa ma'ana da kalimatul ikhlas ita ce kalmar la ilaha illallah wanda ita ce musulunci din gabaki daya ko kuma ka ce wasa biha ibrahim ai annabi ibrahim ya yi wasiya da wannan milla tasa wannan hanya tasa ai millata ibrahim da aka faɗa ya yi wasiya ma 'ya'yansa guda takwas annabi isma'il da mahaifiyarsa ita ce hajara alkiftiya akwai annabi ishaq mahaifiyarsa ita ce saratu da kuma wasu ‘ya'yan nasa na annabi Ibrahim guda shida, cikatan takwas ɗin, wanda mahaifiyarsu ita ce mai suna Kuntura bintu Yakatin Alkan'aniya. Wannan ita ce ta haifi ‘ya'ya guda shida a gurin annabi Ibrahim, to waɗannan ‘ya'yan da annabi Ismail da annabi Ishaq da waɗannan ‘ya'ya guda shida dukansu gabaki da annabi Ibrahim ya tara su yi musu wasiya da kalmar la ilaha illallah da kuma kalmar musulunci. Wannan mai ‘ya'ya guda shida ɗin annabi Ibrahim ya aure ta ne bayan matarsa Saratu ta bar duniya. Abla da Abbas ke ce da an ce da annabi Yaqub Yaqub ne li kasarati aqibihi saboda waɗanda suka biyo bayansa suna da yawa shi yasa aka sa mai Yaqub ma'ana akwai waɗanda suka bibiyo bayan shi da yawa shi annabi ba yaqub shi ma yayi wasiya wa ainihin wato ƴaƴan shi inna allaha astafa lakum ad-dina lalle Allah ya zaba muku addinin musulunci shine addini kuma ina sanar da mu gaba ɗaya mu lalle Allah ya zabar mana addini mai kyau amintacce da ake so mu mutu akai shine addinin musulunci inna ad-dina inda Allahin Islam addini karɓaɓɓe, addini yardajje, addini amintacce, addini tatacce, inda Allah a gurin Allah shine mai suna al-Islamu shine musulunci. Fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku kuskure ku bari mutuwa ta riske ku face kuna musulmi ana nufin ai mu'minun kuna masu imani مفوضون أمركم أموركم إلى الله كنا ما سميك الأمركم إزواج الله abin da ake nufi ai la yusadif la yusadifukumul maut illa wa antum muslimun kada ku bari mutuwa ta zo ta riske ku ba zato ba tsammani face kuna karkashin tutar la ilaha illallah kuma tutar wato musulunci wasu malamai suka ce illa wa antum muslimun ai illa wa antum muhsinuna bi rabbikum dhanna face sai kuna kyautata wa Ubangijinku zato shine illa wa antum muslimun kamar yadda manzo Allah ke cewa a hadisin da Imam Muslim ya fitar da shi cewa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla kada ɗayan ku ya bari mutuwa ta riske shi face yana kyautata wa Allah madaukin sarki zato ma'ana ya yadda da Allah kuma yana kyautata wa Allah zato cewa insha Allah Allah bai tsoratar da shi ba Allah ka ɗauki ranmu na musulmi sai ce me أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه na'am إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون na'am تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم na'am ولا تسألون عما كانوا يعملون wannan aya din ta sauka ne akan Yahudawa wata rana suka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa alasta ta'lamu anna yaquba yawma mata awsa banihi bil yahudiyya kai Muhammadu baka san ba cewa yayin da annabi Yaqub ya zo zai bar duniya ya yi wa ‘ya'yansa wasiya cewa su yi Yahudanci? Kai baka san da wannan ba? Kuma yanzu ka zo ka ce mana wasa ha Ibrahim banihi wa Yaqub? Ha annabi Yaqub da zai bar duniya wasiya ya ce wa ‘ya'yansa su zama Yahudawa. To shine sai Allah ya saukar da wannan am kuntum shuhada ai a kuntum shuhada kuna nan ne wannan am din tana nufin a ne mana kuna nan a wannan lokaci din a kuntum shuhada ko kuma ka ce ma kuntum shuhada a huduran ba kwa nan kuna halarce in yayin da habara yaqub al-maut mutuwa ta zo ta halarci annabi yaqub ba kwa nan al-maut din ita ce fa'ili shi ta zama to marfu'iya yaquba shine maf'ulun bihi ai iz hadara al-maut yaqub yayin da mus- mutuwa ta halarci wurin annabi yaqub kuna nan ne ku yahudawan wannan zamanin har da za ku yi ƙarya ku ce annabi yaqub da zai bar duniya yahudanci yayi wasiya da ayi iz qala lahu iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di ga abin da yace wa ƴaƴan shi me za ku bauta bayana sai ya zo da sigar tambaya yana so ya tabbatar cewa ko da bayan ya mutu ‘ya'yansa fa musulunci za su yi shine zo da sigar tambaya shin ku ƴaƴana wai shin me za ku bauta ne bayana qalu sai suka ce na abudu ilahaka mu kam za mu bauta wa ubangijinka ne wa ilaha aba'ika kuma ubangijin iyayenka irin su ibrahim irin su isma'il da irin su ishaq ilahan wahidan Allah shi shi kadai tilo wahdahu la sharika lahu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shi shi kadai kwaya ɗaya zan bauta mawa wai wancan fa cewa da suka yi na abudu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'ila wa Isaka wannan bai wata garba sai da suka yi ta'akidi suke fa ilahan wahida abun bauta kwaya ɗaya rak shine Allah dan kar ku yi tsammanin ko gumaka ne to ina yahudanci anan ina maganar yahudanci anan babu wa nahnu lahu muslimun kuma mu dinnan muna masu miƙa wuya ne gare shi tabaraka wa ta'ala masu yi masa da'a to a nan gurin annabi yaqub ya tambayi yayansa yace da su me za su bauta wa bayan ya bar duniya haka uba ya kamata shi ma idan ya ga rayuwa ta fara yin bye bye da shi ya kira su ya ce kai wai bayan na bar duniya sunna za ku yi ko bid'a Kwarai da gaske dan ya tabbatar ku yan sunna ne ku ku yan bid'a ne dan a bambance tsakanin zare da abawa akwai bambanci tsakanin dan sunna da dan bid'a Eh, to alhamdulillah zuwan ka duniya ka ci sa'a dan albarkacin maniyin da zai zo da rabin manzon Allah ba maniyin ka zo ya saba wa annabi abin da ya fito a jikinka bayan ka bar duniya haba a ina jin labarin bai da daɗi ko a kabari kake aka tashi aka ce ƴaƴanka suna bid'a ina jin baraka ji daɗi ba kun banci wannan da haka babu wani daga kafa ba wani koyewa ka rinka kiran ƴaƴanka cewa ku sunna kuke ko bid'a ne tukunna wanda kaga yana raba kafa ka kira shi ka ce to kai ni fa kaga gabar ne daidai yawa ba wani maganar gabar da yamma ko kudu da arewa a a gabar kawai za mu tafi ma'ana annabi za mu bi tsantsa kuma mun saya mun sayar mun kasa mun yadda a kifar akan da riko da sunna da sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka fahimci wannan sakon kuma ka rike shi aba yake cewa inna Allah lam yakbid nabiyyan hatta yukhayyirahu bayna al-hayati wal maut babu wani annabi da Allah ya ɗauki ransa face sai da ya bashi zaɓi tsakanin ya ci gaba da rayuwar duniya ko kuma mutuwa duk annabi da ka sani duk duka wani annabi da ka sani ba ce Allah sai ya bai zaɓi kana so ka ci gaba da rayuwa mubarka ko ko dai mutuwa kake so a dauke ka sai abinda Allah ka zaɓan mana in dai ajali ya ƙare bismillah mutum amma shi annabi yaqub da aka zo masa rayuwa ko mutuwa sai ce a ɗan jira ni kaɗan hatta as'ala waladi har sai na tambayi ƴaƴana wa usihim kuma in yi musu wasiya kada a dauke ni yanzu a banni kafin tafi lahira in tafi da yaqini akan abin da ƴaƴana suke bauta mawa aka ba shi dama tunda annabi ne ya tara ƴaƴansa gabaki ɗaya fa jama'a waladahu wa walada waladihi ya haɗa ‘ya'yansa da kuma ‘ya'yan ‘ya'yansa jikoki kenan ya ce da su kad habara ajali fa mata abu duna min ba'di to ga ajali na dai ya zo amma me za ku bautawa a bayana suka ce galu na abu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimin annabi isma'ila ya zama kamar baffa ne gare su su ‘ya'yan annabi yaqub da jikokin shi su larabawa sukan ambaci baffa da matsayin baba baffa a matsayin baba kamar yadda ake kiran wato inna a matsayin uwa mana kanwar mahaifiya wani lokacin suka kira kakan kira ta da mahaifiyarka ne yar mahaifiya kakan kira ta ne da matsayin mahaifiya manzo Allah yana cewa amur rajul sinu abi baffan mutum ai daidai yake kamar da wato babansa hadisin imam muslim ya faɗa dangane da baffansa Abbas urdu alayya abi fa inni akhsha an taf'ala bihi quraish ma fa'ala saqifun bi urwata ibnu mas'ud kamar yadda ibnu abi shayba ya fitar a cikin al-maghazi suka ce dai mu za mu bautawa waɗannan wato Allah guda ɗaya ubangijin waɗannan mutane da muka ambata maka ya kai baban mu wa nahnu lahu muslimun to sai Allah ce tilka ummatun qad khalat tilka waccaninka wannan tilka ismul ishara ne lil mu'annasil ba'id suna ne da yake nuni akan wani abu na mace amma kuma na nisa wanda ke nesa kaga ai umma mace ce mu'annasa ce ko yanzu an baka labari kamar yanzu ga abun ko sai ce amma tilka waccaninka waccar ummatun jama'atun kakkalar ta riga ta shuɗe fa labarin su ya wuce kai yanzu me kai wa naka tilka ummatun qad khalat waccanin kawai ita ce al'ummar da ta riga ta shuɗe ai kad mabat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum suna da aikin da suka aikata kuma kuma kuna da naku wala tusaluna ba za ba tambaye ku amma kanu ya'malun dangane da abin da waɗancan al'umman suke aikatawa ba a'a za a tambaye ku ne akan ku abin da kuke aikatawa yani yus'al kullun an amalihi la an amali ghairihi kowa akan tambaye shi akan aikinsa ne ba wai akan aikin waninsa ba to sai ce me
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا na'am قل بل ملة إبراهيم حنيفا na'am وما كان من المشركين abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya ce mana na ga jawabin yana da alaka ne da wasu ayoyi a baya shi ko kuma na ga qur'anin ku shafi aka bude sai na ce sai ce bari mu dasa aya anan a kira sallah sai mu amsa tambayoyi insha Allah الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين wannan ba Allah yake cewa assalamu alaikum malam ni tambaya ta nan shine ya kamata kuma ya ce ita ce na ji wani malami yana cewa wai idan aka taru ana zikiri wai annabi yana zuwa gurin tare da mala'iku sai ya- sai ya kafa hujja da cewa idan aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati yana ana dawo masa da ransa ya amsa salatin da aka yi masa bayan haka kuma ah, yana cewa a cikin tafiya ana cewa assalamu alaika ayyuhan nabi yace wannan yana nuna cewa annabi yana gurin da kuma wasu sojojinsa malam har ma yana cewa wai kamar yadda ah, in ana bayani za a ce shedan ya zo gurin to ya za a ce kuma ba za a ce annabi ya zo ba shedan ma yana zuwa amma annabi ba zai zo ba to kun ji dai irin hujjojin nasu ko duka wannan abubuwa gabaki dai babu hujja a ciki kawai ni abin da zan faɗa ni baran ce komai akan wannan abun ba na farko dai kawai zan gaya maka wani abin da a hankalce kawai ko ban baka aya ba ban baka hadisi ba za ka gane cewa magana cewa in aka zo aka sanya halka ta zikiri annabi yana zuwa gurin wannan maganar ƙarya ce ba gaskiya bane ba ina jin dai duka da yan bid'a da yan sunna sun yi ittifaki cewa manzon Allah dai kwaya ɗaya ne ko Muhammad dan Abdullah kwaya ɗaya ne ko to kuma akwai wurare da dama da ake yin wazifan nan ake yin zikirin nan kuma shi manzon Allah din nan an ce ya rasu kuma kun yi maulidi kwanan nan ma kun faɗa kuma kuna kan faɗa gobe ma za ku faɗa wataƙila yau ma wataƙila za a faɗa cewa ya yi wa fati rana kaza an haife shi rana kaza da sauran su ka gani da haka dai wannan yana nuna cewa ashe kuma kun yadda manzo Allah ya wafati ko to yaya aka yi annabin bayan ya yi wafati kuma ya tashi yake yawo a duniya kuma yanzu idan ana yi a Kano to Maiduguri ma ana yi to yanzu wazifar ta- ta nan Kano zai zo ko ko ta Maiduguri za shi kuma da magaribar Kano da ta Maiduguri duk ɗaya ne to ina sauran kasashe kuma to wannan abin idan ka tsaya ka nutsu ka mai da hankali sai kaga ana ɗaukan sifar ubangiji ne ana ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ina fatan kuna fahimta da haka wannan magana ba daidai bane kuma amma kawai shikenan tunda an ce maka annabi yana zuwa do Allah gobe idan ka je masallacin unguwar ku ana wannan zikirin an shimfida kyallan to ka dan kama kyallan ka dan ja ka ji in ka ji da nauyi to yana idan ba ka ji ba nauyi to baya nan yawwa wannan magana yanda ba ta da wani karfi yanda ko tubali to ka ji ana ma ce kada shi dan ya zo ya zauna a kai su ji nauyi ya ai shedan kam ya riga ya gama. babu yadda babu haka ka kasa sama mata makama komi saiti yake ko ba gaba ne duk abin da za a faɗa za ka shi garau yake to wannan daɗin tafiyar sunna kenan amma su matsalar yan bid'a an hana su tambaya ne cewa ake ba a tambaya kuma duk wanda ya ce yayi tambaya to bai zai rabauta ba wai duk wanda ya ce shehun sa me yasa kaza to wallahi bai zai rabauta rabauta bara abada kawai ka yadda ba shehi bane to shikenan kawai abin da ya daidai ne kawai shikenan to kaga muku gaskiya addinin mu akwai tambaya tunda manzo Allah ma ana tambayan sa akwai wani malamin da zai zo ya daura rawani mu ki tambayan sa a a bai zai yiwu ba yawwa Allah gane da mu malam menene gaskiyar magana da ake cewa wai akwai waɗansu mutane suna ta kuka a wajen Ka'aba suna neman Allah ya gafarta musu amma wai Allah ba zai gafarta musu ba duk wanda ya fito ahal Allah ba zai gafarta masa ba ka ji wai wasu mutane ne suna gindin Ka'aba iyalansu ma jininsu ma duk wanda ya biyo to ba za a gafarta masa ba saboda wai su suka kashe al-Hussein ibn Ali Ali bin Abi Talib Ka- kaga daga jin magana ka san da ina take ko to ko ban ce komai ba ka san ƙarya ne yanzu bari mu ba- ba- ba- ba- ba- bari mu warware magana da da kanta da kanta in ina fatan kuna fahimta an ce an kashe Hussein ibn Ali Ali bin Abi Talib ko na farko dai ku hutar da kanku Husaini ba wanda ya kashe shi ɗan shi'a su suka kashe Husaini insha Allah gabar magana wata rana idan ta zo za mu bi ta kai da taimakon Allah shi'a su suka kashe Husaini duk wata magana da za a faɗa a ce wane ya kashe shi wane ya kashe shi sunanta magana banza sunanta ƙarya sunanta ba ta da amfani kun fahimci wannan amma suna yin wannan suna kirkiro hadisai na ƙarya da soki burutsu don su wautar da hankalin mutane su ɗora su akan abin da ba shi bane ba na ɗaya kenan na biyu kuma yaya aka yi aka san Allah ya ce ba zai gafarta musu ba tunda ina jin ai lokacin da aka ce Hussein da ba annabi ko ko ba ka bane babu wani annabi manzo Allah shine na karshen zamani to yaya aka wa ya ba da labari cewa Allah ya ce waɗannan mutanen to ba zai gafarta musu ba kuma waye ya aka yi aka san cewa hatta zuriyarsu ma ba za a gafarta musu ba hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana akwai wani abin da za a dogara da shi to irin wannan labari labari ne na gaibu ba wanda zai bada labarin gaibu kuma in ba Allah ba Allah kuma yana bada labarin gaibun sa ne ta hanyar annabi ko ko wahayi aka yi wa Khomeini ko aka yi wa malamin garin ku na shi'a da aka wannan maganar ita ma sunanta ƙarya yau da Allah ya jarabe mu mun fara tambayar namu da duk da ƙarya muka fara to ga waccan bayar kuma malam wai da Allah wai dige digen da aka yi wa alqur'ani wai shi ma bid'a ne da digon ba da digon ta da digon ya da digon nun da sha da sa da za da bo da kho da ja waɗannan dige-digen wai ai su ma bid'a ne tunda ku ahli sunna kuna cewa maulidi bid'a ne to qur'anin kansa shi ma bid'a ne a cikin sa haka suke suke faɗa saboda ai manzon Allah da sabansa ba su suka yi wannan ba to shi daman illa dan bid'a kenan in ya tashi hauka sai sai sai ya haukar ma ta wuce hankali to ai kai matsalar dan bid'a kai baka san ma me bid'ar ba balanta kai bayani akan ta saboda da ka santa ka fahimce ta hakikanin fahimta to da muna kyauta ma zato ba za ka yi ta ba wannan ba bid'a bane sunansa al-masalihul mursala asalin wanda ya wannan dage dage shine Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi shine yayi wannan da Qur'anin haka ake karanta shi kurman karatu idan an zo wannan fasayakfikahumullah din nan ko kuma ta'alamuna ko ya alamuna babu wannan dage dage to mutane sai suke ta kuskure wajen ya alamuna sai su rika karanta ta alamuna wajen nun sai su sa ya wajen dadun sai su karanta shi da sad wajen sa sai su diga mata ta gaba ɗaya ƙur'ani ya fara lalacewa kuma mahaddatansa ƙwararru wanda suke iya ba da shi a baka a karance kamar yadda suka haddato daga bakin sahabbai suka ta mutuwa da haka ya kokari yayi wannan fikirkin ya taimaka wannan ba sunansa bid'a ba sunansa maslaha kuma ina jin ko ba a yi ma wani jawabi ba kai ka tabbatar cewa dai wannan abun mai kyau ne ko ba gama ne ba saboda da an bashi da ni da kai to da kuma muna cikin hadari dan qur'anin ba lalle bane mu karanta shi a daidai kuma cewa abu bid'a fa malamai ne suke faɗa ko ba ka bane ba to malamai ba su ce wannan abun bid'a bane ba amma maulidi malamai sun ce bid'a ne sun ce maguzanci ne kai sun ma ce ma kiristanci ne duk malamai da suka bada duk malamin da kaje yana magana akan maulidi bai halatta ba wallahi zuwa ya karanta zuwa ya karanta amma ko yau din nan wani yazo yake gaya mun dan wani dan waya ya tashi wani malami mai masu shirme irin malaman bid'a masu kasa akwai malami akwai wawaye ba su iya magana ba ma wai wai ana ziga su wai wai su ne wai masu yan tarati sai su suna bid'a ma suna hauka wai Allah da kansa ya bid'a ya yi maulidi da kansa ya yi maulidi wai manzo Allah wai ya fito wai wai ya tarar da wai wai zamanin sa ya tarar da wasu sahabbai suna taro suna biki su abin yace kai me kuke suka ce ya manzo Allah ba abin da ya tara mu anan sai fadin falalaka wai wai wai wannan wai wai ita ce wai hujja wai maulidi to ina a wani hadisin a bukhari ko a muslim ko abu dauda ko tirmidhi ko nasa'i ko ibnu majah ko waye a kawo to amma da yake an tara ku an hana ku tambaya sun san ba za ku yi tambaya ba to shi yasa kawai malami da ya sha ko kwanta sai zo ya faɗi abin da ya ga dama maulidi kuwa in Allah sa da kamar da kuma wallahi sai an waye gari wata nan an zo ana neman waya ma zai yi shi ma a rasa Allah saboda mutane sun gane yanzu duk inda za a zo a taron maulidin wallahi ka gari ba kowa empty kawai wurin ba kowa to yanzu ma an samu ma wani ci gaba yanzu wai sun fara yadda cewa eh mun yadda walima maulidin da ake na makarantun islamiyya mun yadda bid'a ne amma dai maulidin dattawa na cikin unguwa ba bid'a bane kan fara ku tukunna za ku zo ku gane ita kanta wannan ba bid'a ce kuma wani abu wani abun alfari ko jiya da yadda ina wucewa wani guri na gani malam ga wannan kofar gidan ana yi ga wani malami ya zo yana iko shi ma nan kuma ga an zo an kafa an zo an toshe layi da gangan an sa wannan banas din an sa wannan kyalkyali sai ka ce kiristanci an sassa wuta ana kona wutar janareto a banza ana kona fetur a shirme malamu wallahi malam daga shi sai shi sai yara an kawo kujerun roba din nan gaba ki an jera an dauko canopy an kakkafa ba kowa ko awaki ba zo suka zauna a gurin ba sai yara ta ga wani tsohon yaro kafarsa a ɗage ya shiga wannan kujerar roba yana haka yana yana rawa da kafarsa ana nan ana nan kuma sai ga wani ya taho yana yana raba musu alawa yana abu na in ana bacci sai a daga ku tashi ku tashi ku tashi ku tashi wai shi ne fa maulidi malam mutane sun gane gaskiya ku hutar da kanku daina yanzu abin da ake gayyata tare da ake da maulidi ya gayyace wancan tsohon malami tsohon bid'a a wancan garin aje a ɗauko wani shi ma da ya tsufa yana bid'ar a ɗauko shi a tattaro wannan wai in an faɗi sunansu kuma a ta faɗa za a yi kaza za a yi kaza sai a zo a yi taro a taro garuruka da wayewaye da sauransu dan a zo a yi wai dan mutanen unguwa su gane cewa wai har yanzu harkar tana ja to ashe kowa ya gane baki ne suke zuwa kamar yadda yan shi'a ne suke wannan muzahara ai wallahi duk muzahara da kuka yan shi'a suna yi a garin nan wallahi nake ga muku du Najeriya ne kungiyoyin su na Najeriya ne da na Kamaru da na Chad da na ina ne da yan Niger su suke tattaruwa su taho da su ko rikicin nan da aka yi a Zaria har da wasu buzaye ne ma wasu ma ba sa jin Hausa ma aka je aka ɗebo su aka yi hayan su da su aka zo aka yi rigima sai da aka zo aka baza su aka ga Hausa ma ba su iya ba ashe gayya suke yi dan su ci mutane da yaki kawai saboda wai jama'a in sun ga da jama'a da yawa su ce a lalle lalle daidai ne to kaga yana cikin tonan asirin da Allah ya wa maulidi ko muna dada addu'a Allah dada tona asirin sa ya wargaza shi shine mutane ma sun daina zuwa yawwa maulidin haka yanzu an mai da shi kawai sai dai a zo ana tsagin bayan Allah yanzu wasu maulidan da ake wai yana cikin maulidin da yake haduwa maulidin da za a yi jawabi akan Sheikh Ja'far wallahi malam akwai malamin da yazo tun da aka fara maulidin nan sunan ma Ja'far yake kira yana zagi na ce yanzu a unguwan nan bayan sunna ne da za su tashi malamin nan daga aiki su tada shi daga gurin nan wallahi tallahi malam ya kira shi ya tsine masa albarka ya kira sunansa ya kira shi ya tsantsa wallahi tallahi ƙarya ake yi ba shahada ya ba mutuwar jaki yayi wallahi ƙarya ake wallahi kaza kaza wallahi kaza yayi wallahi kaza haka maulidin ya kare ya dauko tarihin sa ne ya ce yayi kaza wai shi wannan malamin shi kuma maulidin da zai kenan zagin mal jafar to kaga da a ce akwai yan sunna a unguwar sai su je su tashe shi ko ba ka bane kawai sai ku ce wallahi an je ne ba za a yi ba yaya za a yi kawai ba za a yi taron ba kuma idan mutum yayi ya gani jikinsa sai ya gaya masa shi ko wannan malamin ya kamata ya san ya faɗi wannan magana ya kamata ya san ya faɗa amma amma ba wai ya zo ya ci mutuncin sunna ya kama hanya ya tafi ya firi ba wannan yana cikin kuskuren da samari na sunna suke kaga idan mutum bai ji wa'azi ba bai ji Allah ya ce annabi ya ce wato akwai yanda za a gyara shi wa anzalna hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas yawa wa saboda akwai wata gwamnati da za su ce mai magana cewa yana idan zaki malam Jafar ko idan malam Jafar abin nan amma samari guda uku lafiyayyu idan sun je za su za su daga daga da shi shi maganin su ce a daina wannan abu in wata ran aka zo aka aka ga an baza taron da da katako da gorori da mai goben an ji gayya wani zai ce a kai bana zo ba duka ake a gurin to wannan shine magana ta gaskiya guda ɗaya mu dai muna faɗa watakila wani ya fahimce ni watakila wani bai fahimce ni ba ni ban yadda ba ina faɗa ina maimaita ni ban yadda a zo ana cin mutuncin sunna ina ji ina gani da yadda zan yi in hana ba in dai yadda zan yi hana akwai shi zan hana in ko an fi ƙarfi na to zan zuba ido amma da yanda zan yi wallahi ba zan bari ba wannan ita ce fahimta ta watakila kai kuma ka ɗauki hanyar ruwan sanyi a ai hakuri a kyale ai hakuri sai zo sai su gama ai hakuri a kyale eh wannan ka iya wannan kai ma Allah saka ma da alkhairi ni dai in dai in dai yadda yadda zan yi hana man ra'a minkum munkaran falyghayyiru bi yadihi fa illa min sadiqa bi lisani fa illa min sadiqa bi qalbi wa dhalika asafu al-iman da haka ba daidai bane wannan abin da wannan bawa Allah ya faɗa wannan aike cewa malam da Allah yana neman ƙarin bayani game da mutumin da wai zai tafi sujada da hannu ne zai tafi ko kuma da da da gwiwa zai tafi to wannan sabanin malamai ne inda zaka taimaki kanka ka koma cikin zadul ma'ad littafin ibn al-qayyim yayi bayani akan wannan hadisai sun zo manzo Allah ya ce idan ɗayan ku zai sujada kada ya sujada kamar yadda raƙumi yake yi wal yada yadayhi qabla rukbatayhi ya sanya hannunsa kafin gwiwoyinsa kada ya yanda raƙumi yake to yaya raƙumi yake durƙusawa wasu da wasu kuma suka ce a yana fara kai hannun gwiwa annabi ya hana ka kai irin na raƙumi to kuma raƙumi hannaye yake fara kaiwa kafin gwiwa to ya ce kuma karka irin na raƙumi to ya za ka yi sai ka fara kai gwiwowinka gaskiya malam wannan yana cikin matsalolin da ni har yanzu a iya dai bincike na na karanta duk yawanci abin da dai Allah ya kai min ya bani dama an karanta na maganganun malamai na kasa fifita wanne ne ya fi wani yana cikin masail ni dai da har yanzu ke rikitar da ni ban gama warware su ba ban san banan gaba amma an ka tambaye ni wanne nake yi ni kam ina kai hannuna ne kafin gwiwata ina kai hannuna ne kafin gwiwata kamar yadda annabi ya faɗa cikin hadisin wal yada'i yadayhi qabla rukbatayhi malam menene hukuncin mutumin da ya sadu da iyalin suna cikin jinin al'ada yayi laifi kuma ya saba wa Allah ya tuba zuwa ga Allah hadisi ya zo cikin bulugul marami wanda ya sadu da ita zai yi sadakar dinari idan mutum ya sadu da matarsa cikin al'ada ba da sai ka auna zinari guda nawa zai kama sai ka bada shi sai ka fara ka ko kuma rabin zinari ya za a fara hali kuma ya bada rabin dinari wasu suka ce ba haka ake nufi ba. ana nufin wanda tana fara jinin al'adar yau ta fara wace gari ya je sadu da ita to shine zai bada zinari saboda bai yi hakuri ba amma wanda ya jira ta ya jira ta ta kwana uku hudu kuma sai ta kwana biyar take gamawa a na hudu sai dai sadu da ita kaga yayi hakuri ya kasa hakura ne sai ya sadu da ita to shine sai ya bada rabin dinari kun fahimci wannan wannan yana cikin maganganun su malaman suka faɗa Allah musu rahama wannan ba ce ya kasance shi lokacin yana dan karamin yaro yana shan azumin ramadana baya cikawa kaji fa yace yana yaro to shi ne sai ya je wurin wani malamin sa sai ya ce masa gaskiya shi ba baya fahimtar karatu karatun da ake a islamiyya baya ganewa sai malamin nasa wai sai ya tambaye shi ce da ya taɓa yin wani abu ne na sabon Allah sai yaron ya ce masa eh gaskiya dai da yana yaro baya cika azumin watan Ramadana to shine sai malamin ya ce ya shi yasa baka gane karatun islamiyya da haka sai ya bashi fatawa daga aljihunsa ya ce sai ya je ya kafara azumi sittin to shi wannan yaron shi ne ya ce akram kallani dai shi ne abin da ban gane ba eh ai ko dole ba za ka gane ba yace yanzu wallahi shekara biyar kenan da faruwar wannan abu